بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha biyu ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha bakwai ga watan agusta shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan shine darasi na tara insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imamu shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi ibn taymiya yana bayani ne akan ka'idojin rayuwar dan adam da asalin ɗabi'arta wacce gino akan kauna da kiyayya dan adam yana kaunar mahaliccinsa yayin imani da shi yake kaunarsa sai yake bauta masa yayin da kuma kafiri cikin dan adam shi kuma yana kiyayya ne da mahaliccinsa ya kafirce masa yake bujire masa ibn taymiya kamar al'adarsa yana bijiro mana da matsaloli daban-daban ƙarƙashin waɗannan ƙa'idoji. Mun kwana inda yake ƙoƙarin wato tabbatar mana da ma'anan addini shi kansa, menene ma'anan addini shi ne wato miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma wato abin da mutum zai ta aikatawa yau da gobe shi ne addininsa. bayan da ya kawo wannan ka'ida sai fara kawo ayoyi da za su goyi bayanta za mu tashi daga inda yake cewa a cikin shafi na 38 waqad qala subhanahu Allah ubangiji yana cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyima cikin suratul bayyina Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma umiru su bayi ba a umurce su da wani abu ba illa li ya'budullah sai dai su bautata wa Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsantsance addini ga Allah hunafa'a suna masu tafiya akan miƙaƙƙiyar hanya addini wa yuqimus sala kuma ba a umurce su ba sai dai su tsayi da sallah wa yu'tuz zaka sai dai su bada zakka wato bayan ikhlasi na tauhidi sai kuma su tsayi da sallah su bada zakka Allah ya ce wa zalika wurin wannan dinul qayyima shine addini mai kakki wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah wa qatiluhum Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka yaƙe su su kafire hatta la takuna fitnatun har sai an wayi gari babu shirka wannan takuna din ta farko ta zama tamma kenan da aka gashi nan tana da fa'ili ai hatta la tabqa fitnatun har sai an wayi gari shirka bata saura ba wa yakuna ai wa hatta yakuna ad-dinu lillah a wayi gari al'amarin addini gaba ɗaya na Allah ake bi wa qala ta'ala kuma Allah ya saki cewa zalika ad-dinul qayyim bin Allah ubangiji shine addini mai kakke fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku cutar da kanku a cikin watannin nan masu alfarma wannan cikin suratul tauba kenan wa qala ta'ala kuma Allah yace qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim yace kace musu Allah ubangiji na ya shiryatar da ni zuwa ga tafarki mai kakke dinan qiyaman addini tsayayye millata ibrahima hanifan irin tafarkin annabi Ibrahima wanda yake addininsa tsayayye ne lafiyayye wa ma kana minal mushrikina da dai Ibrahimu bai taba zama cikin mushrikai ba cikin suratul an'am kin wa qal kuma Allah yace wa qala ta'ala Allah yace falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunduru qaumahum idza rajau ilayhim wato badan Allah subhanahu wa ta'ala ya lazira amanu idza qila lakum su fi sabilillahi malakum idza qila lakum su fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard ko shine inda Allah yake cewa mu'mine me yasa idan aka ce ku tashi ku tafi jihadi sai ku zama kuna da nauyin jiki a tare da ƙasa to ƙarshe Allah ya bada labari ya ce wa ma kan mu'minu liyanfiru kafa bai dace mu'minai gaba ɗaya su fita jihadi su dukansu ba falula na fara min kulli firqatin ina ma da za a samu kowace al'umma wasu daga cikin su su fita liyatafaqqahu fid dini su je su koyi ilimin addini su fahimce shi wal yunziru qaumahum idza rajau ilayhi saboda idan sun dawo bayan sun koyi addinin su zo su ci gaba da wa'azi a cikin mutanen su to kaga yace liyatafaqqahu fid dini wa fi sayyini an annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim riwayoyi da suka zo daga ibnu abbas da abu huraira da muawiyah dan abi sufyan radiyallahu anhum ajma'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah ubangiji yake nufata sa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini har yanzu dai yana kawo mana wato addini a matsayin tafarki na bin Allah wanda kuma ake maimaita shi ko da yaushe ba wai so ɗaya ba iyakar rayuwa shi za a yi wa qala ta'ala kuma Allah yace wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun iya inda za su samu hali su dawo da ku daga barin an dinikum daga addininku wa man yartadid minkum an dinihi wanda diyar dai ba addininsa fa ya mutu har ya je tsautsayi ya kai shi ya mutu ba yana da imani ba wa huwa kafirun yana kafiri Allah ya ce fa ulaika habitat a'maluhum waɗannan ayyukansu sun rugurguje fi duniya wal akhirah tun anan duniya da kuma ranar alkiyama aikin su ya ruguje wanda ya bari ya mutu kafiri wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun kuma wadannan yan wuta ne in sun shiga babu fita Allah ka tsare mu wa qala ta'ala kuma Allah yace ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu Nabi sallallahu alaihi Allah yace ya ku mu'minai wanda duk ya je har yayin rade ba addininsa daga cikinku to ya sani bai cuci kowa ba kanshi ya cuta bai cuci Allah bai cuci addinin ba domin Allah zai zakke da wasu mutane wanda suke kaunar Allah kuma Allah yake kaunar su duk waɗannan ayoyin malam yana kawo su ne dan batun addini dake cikin su wa huwa wa huwa dinul haqq shi wannan addinin da ake magana to addinin gaskiya kenan allazi huwa ibadatullahi wahdahu la sharika lah menene addinin gaskiya shine bautatawa Allah ubangiji madaukakin sarki wanda shi kadai yake bashi da abokin tarayya wa ta'atuhu da bin umarnin ubangiji wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallama da bin umarnin annabinsa huwal islam bin umarnin Allah da bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine musulunci yace huwal islamul am alladhi la yaqbalu Allahu dinan ghayrahu shine addinin musulunci wanda kowane annabi da shi yazo kuma Allah baya karban wani addini sai shi eh ina Allah ya faɗa haka sai marmaza ya kawo yace kama qala ta'ala inna ad-dina indallahi al-islam lalle addini a wurin Allah shine musulunci wa qala ta'ala kuma Allah yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda da yaje ya lalubo wani addini kuma bayan musulunci falan yuqbala minhu san ba za a karba daga gare shi ba wa fil akhirati min al-khasirin kuma ranar lahira yana cikin ma'asaranta Allah ka tsare mu daga asara wa qala ta'ala kuma Allah yace afa ghaira dinillahi yabghuna shin wani kuma bayan addinin Allah wani addini can na banza suke nema walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha kuma alhalin waɗanda ke cikin sammai da ƙasa sun miƙa wuya ga Allah cikin ɗa'arsu ko rashin ɗa'arsu wa ilaihi yurja'un kuma zuwa gare shi gaba ɗaya su kuma dukkanin halittu sun mika wuya ga Allah ko dai zama mu'minai ne sun mika wuya ga Allah ta hanyar da'a ko ya zama ba mu'minai bane a halittu ne sauran halittu waɗanda ba mutane ba sun mika wuya ga Allah su ma ta hanyar da'a ba da'a ta taklifi ba da'a ta ainihin wato tadbiri ko kuma ya zama kafirai waɗanda koda ba su mika wa Allah wuya ta hanyar da'a ta taklifi ba amma sun miƙa wa Allah wuya ɗa'a ta hanyar tadbiri sai Allah ya ga dama su kwanta sai ya ga dama su tashi sai ya ga dama su yi lafiya sai ya ga dama su yi cuta sai ya ga dama su rayu sai ya ga dama su mutu dole su yi wa Allah ɗa'a a cikin waɗannan tadbira ɗin nashi ina fata muna ganewa wa qala ta'ala kuma Allah ya ce shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan Allah ubangiji ya ce mun shar'anta muku addini Allah ya shar'anta muku addini ma wasa bihi nuhan ai allazi wasa bihi nuhan irin addinin da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi nuhu ya bi wallazi auhayna ilaika da abinda muka yi maka wahayi wama wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa da abinda muka aiko annabi ibrahima da annabi musa da isa alaihimus salamu ajma'in an aqimud dina muka ce muku gabaki daya da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina salatu wassalam Allah ya ci musu gaba daya an aqimud dina ku tsaida addinin Allah wala tatafarraqu fihi kar ku rarraba kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi wannan kira kira da kake yi zuwa ga tsaida addinin Allah shi kadai yayi wa mushrikai nauyi sun kasa ganewa cikin sautin shura kenan haka nan kuma wa qala ta'ala kuma Allah yace innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in wanda suka rarraba addinin suka suka zama kungiyoyi to ba ruwanka da su wadannan ayoyin su kuma da Allah mala ya kawo su tun daga fadin Allah innad dina da man yabtagi ghayra al-islam da afa ghayra dinillahi da shar'a lakum da wannan innal ladzina farraqu ba ga duka sun hadu ne akan mene akan nuna cewa addinin da Allah ya da shi shine musulunci to mu kiyaye kaidojin farko ya ce addini shine abin da mutane suka sallama suke rayuwa a kansu kuma ko da shi su suke ya kawo sannan kuma wanne ne wanda Allah ya zaba shine addinin musulunci shi Allah ya zaba ya ba dukkanin annabawa sai ya sake kawo hujjoji to sai sake cewa fa idza kana la budda li kulli adamiyyin min ijtima'i in ya zama dan adam kamar yadda ya faɗa a can baya dan adam bai yiwa ya rayu sai ya haɗu da junansa ƴan adam shi ne ake ce ma social being ko sai sun tattaru a wuri ɗaya idan suka tattaru ɗin kuma wala budda fi kulli ijtima'in min ta'atin wa din duk inda ɗan adam kuma ya haɗu sai ya zama akwai shugabanci akwai biyayya akwai kuma salon rayuwa shine addinin ɗan adam bai yiwa ya rayu shi kaɗai dole sai ya haɗu da ƴan uwansa ƴan adam ƴan adam sun haɗu da yawa sai su haifar da al'umma su haifar da gari su haifar da ƙasa su haifar da ainihin wato tarayya tunan suka taru din nan kuma dole sai ya zama akwai wani salon rayuwa da za su a cikin abubuwa lazimi na salon rayuwarsu sai ya zama suna da wani abu wanda shine addinin da suke bi kuma sai ya zama suna da shugabannin da su ne suke jagorancinsu wa kullu dinin wa ta'atin la yakunu lillahi to kuma in wajen biyayya din nan ga na gaba da su da wajen addinin da za su rayu da su da za su rayu da shi din nan in ya zama ba na Allah ba ne fa huwa batil to shirme ne barna ne ɓata lokaci ne fa kullu dinin siwal islami fa huwa batil duk wani addinin da ba musulunci ba to shirme ne wa aidan har ila yau kuma fala budda li kulli hayyin min mahbubin duk wani mutum duk wani mai rai dan adam ne ko ba dan adam ba yana da wasu mutane ko wasu abubuwa da yake kauna huwa muntaha mahabbatihi wa iradati a cikin kuma soyayyar da yake wa abun akwai wani abu wanda shine kololuwar soyayyarsa ko ya zama ubangijinsa ko ya zama gunkinsa ko son zuciyarsa amma dai akwai wani abu da shine kololuwar abin da yake kauna wa ilaihi takunu harakatuhu harakatu batinihi wa zahirihi duk motsin da yake na zuciyarsa shine batini da tunaninsa shine batinihi duk motsin da yake na zahirinsa wato gabarsa hannunsa da kafarsa da harshensa shine zahirinsa ko to dole sai ya zama yana wannan motsin dan gamsar da wancan abu wazalika huwa ilahuhu to wannan shine ubangijinsa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu dole ya zama yana da wani ubangiji da yake duk motsi da shiru dan shi wala yasluhu zalika illa lillahi wahdahu mutum wato babu wani abin da ya cancanta ya zama shi ka fi ƙauna shi kake motsi shi kake wa biyayya face ubangijinka madaukakin sarki shi kadai la sharika lahu wa kullu ma siwal islami wa huwa batil da ka dabun da wannan ci musulunci barna ne yace wal mutafarriquna aidan fihi wal mutafarriquna aidan fihi alladhina akhadha kullun minhum bi ba'dihi wa taraka ba'dahu waftarakat ahwa'uhum faqad bari Allahu wa rasuluhu minhu akwai waɗanda suke su kuma sun rarraba da aka ce farraqu dinahum wa kanu shi'a wala takunu innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an da aka ce su wane ne almutafarriquna su waye alladina farraqu dinahum sune alladhina akhadha kullum minhum bi ba'd kowa ya ɗibo wani sashe na addinin Allah wata raka ba'dahu ya bar sauran wannan zai ɗebi ya yarda da ubangiji madaukakin sarki amma ya kaita safofi wani ya yarda da ubangiji madaukakin sarki amma ya karyata annabawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya yarda da ubangiji madaukakin sarki amma ya karyata darajar sahabbai wannan ya yarda da ubangiji madaukakin sarki amma ya ce akwai wasu wanda za su iya shar'anta masa sunan su waliyai kaga kowanne ya dauki wani ba'azi ya ya yarda da gaskiya wani sashi amma kuma ya watsar da wani sashi wannan kuma yace da hadisi kaza da hadisi kaza shi bai yarda da su amma yarda da kaza wannan kuma yace shi Qur'ani kadai yake bi baya bin hadisai ko mun gane to duk wannan suna cikin yan allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a sune suwaye allazina akhadha kullu kullum minhum bi ba'dhi kowa yayi riko da wani sashe na gaskiya wa taraka ba'dahu yayi watsi da sauran waftaraqat ahwa'uhum daga nan sai soye-soyen zukatansu sai ya rabu kowa kaga yana ma ɗayan raddi kuma dukan sa yan bid'a ne faqad bari Allahu wa rasuluhu minhum to duk waɗannan Allah ya barambar da su ba ruwan Allah da su wala budda fi kulli dinin mataki na gaba a cikin kaida da yake daura mana kuma duk wani addini babu makawa dole ya zama a cikin shi akwai fi kulli dinin wa ta'atin wa mahabbatin min shay'in dole ya zama akwai abubuwa guda biyu a cikin su duk wani addini da duk wata biyayya da duk wata kauna akwai abu biyu na farko ahaduhuma na farko addinul mahbubul muta huwa al maqsudul murad akwai shi addinin da ake kauna ake bi shine abun nufata wasani na biyu nafsu suratul amal allati tuta'u wa tu'badu bi wa yu'badu biha akwai addini shine a cikin zuciyar kaunar Allah da soyayyarsa da bin Allah idan addinin gaskiya ne idan ba addinin gaskiya bane kaunar wani gunki da soyayyarsa da yi masa da'a wannan shine asalin abin da ake nema da kowa to abu na biyu kuma shine wani manhaji ake bi wajen biyayyar kaga idan addinin Allah ne manhaji shine ayi sallah ayyukan da ake aikaci wanda za a gansu a ce kai da gaske kana bin Allah ayi sallah ayi azumi ayi zakka ayi jihadi ayi sadaka ayi kaza ayi kaza ayi kaza wato akwai abubuwa guda biyu abu na farko shine tsantsar kaunar Allah da take cikin zuciya da biyayyarsa da kuma sallama wa Allah a zuciya cewa za a mai da'a wannan shi da abu na farko abu na biyu kuma shine ayyukan da'an aikace shine yace نفس سورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق شيني تفركي شيني هنيا والشريعة شيني شريعة والمنهاج والوسيلة ولا نسوائك نفي كما قال الفضيل بن عياد في قوله تعالى كما عند فضيل الله يمسرها ما يكي تشوى قبل فضل الله مدوى كنسركي ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله يتي ذي جربتي متاني دنيا قوى يفكين أيكي سي abin nan fudel ya ce kala ya ce akhlasuhu wa aswabuhu mai ma'anan a hasanu amala akhlas mafi ikhlasi wa aswab mafi dacewa da daidai kalu sai suka ce ya aba ali Allah shi gafarta malam ma akhlasuhu wa aswabuhu mai ake nufi da aiki mafi ikhlasi da aiki mafi dacewa da daidai kala sai fudelu ya ce innal amala idza kana khalisan lalle shi aiki idan ya zama mai nagarta ta fuskar manufarsa ta fuskar wato yi dan Allah walam yakun sawaban amma bai zama daidai ba ta fuskar abinda Allah ya shar'anta lam yuqbal ba a karba akwai aikin da mutum zai yi shi don Allah yake yi misali yanzu mutum wanda yake yin maulidi tsakanin shi da Allah yake maulidin yana ganin ƙaunar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam yana ganin ibada wanda yake yin wata ibada mara kyau kamar wanda misali ya shiga cikin addinin Shi'a irin su muzahara din nan da aibata bayin Allah na gani zaka samu wanda tsakanin shi da Allah gani yake wannan addini to kaga ikhlasi kenan wato Allah yake nufata kuma yana tunanin Allah ma zai bashi lada haka wanda ya kirkiro wani sabon zikiri ko ta sabuwar sallah yake ta yi tsammanin shi Allah yake bi ko to kaga ikhlasi kenan amma bai dace da abin da Allah ya ce ayi ba to zaka babu lada ba za ka karba ba lam yaku idan lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wani kuma shi kuma sallar da yake irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karatun alqur'ani da ya dage yana yi azumi bautar ubangiji da yake zuwa makaranta kai wa'azi ma wani wanda yake yake faɗan gaskiya yake kantar da sunna sai zama ya dace da abin da ya zo a cikin shari'a duk abin da zai yi sai ya ga hadisi sai ya ga aya sai ya tafi akan fassarar magabata wajen fassara wannan aya da hadisin walai mai kun khalisan amma kuma ba don Allah yake a cikin zuciyar shi akwai riya akwai son a sani akwai son burgewa akwai neman suna akwai neman followers akwai kokarin ya ba wasu haushi to shi ma wannan lam yuqbal shi wannan ba za a karba ba a cikin wannan biyu waye ya fi asara sai an tantance waye fi asara tsakanin wanda yake yin aikin da ba a sa shi ba amma da niyya ta gari da kuma wanda yake yin aikin da aka sa shi da batacciyar niyya idan aka bi daga daga wancan ko sai kai labari kai da kake ba dan Allah ba kai labari kamar da ibn timiya faɗa game da masu maulidi yace ta yiwu su samu ladan kyakkyawar niyyarsu kuma gani kyakkyawar niyyar nan jama'a tana da matuƙar muhimmanci kada kake aiki mai kyau yi kokari diya da za a yi zama niyyar ka mai kyau ce domin Allah yana gaskata masu kyakkyawar niyya ko da sun yi kuskure shine in kaka dauki hadisin wancan bawa wanda ya niyyar tuba bayan ya kashe mutum 99 da Allah ya gaskata tubarsa Allah ya karbi tubarsa kuma ya mishi alfarma har aka sa ƙasa nan ta matse nan ta buɗe don dai a saman mishi da mafita bayan irin aika aikar da ya tafka kisan mutum cikin da ba kama aika aika ba shi kuma na fahimta amma saboda Allah ya yarda da kasadin shi da niyyarsa Allah ya bai bukatar shi haka in ka kalla abin da Allah yake ma fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin waɗanda suke mushrikai fa idan suka shiga cikin jirgin ruwa igiyar ruwa ta yi talau-talau da su a lokacin sai su watsar da shuraka a mindunillah sai su kirayi Allah su roƙe shi alfarma suna masu gasgata cewa shi ke da wani alfarma a daidai wani lokacin sai Allah ya amsa musu saboda khalisun niyya ta fi muhimmanci fiye da komai kuma na ganewa jama'a saboda haka wallahi duk wanda yake jin wannan magana daga ni da nake faɗa ya cada niyyarsa kullum ya dinga cada ta za ka kana zuwa kana ganin wai kai kana aiki mai kyau amma shedan ya zo ta wata mummunar kofa ko ta wani dan window da ya samu ko dan yaye ne sai ya sa maka mummunan kasadi kai ta yin waɗannan ayyukan ba dan Allah ba mun karanta hadisi anan kuma na san kowa da ke je na a wannan wajen kai tsaye ya san wannan hadisi inda ya ajin nan kake hadisin da hadisin Abu Abu Huraira wanda Abu Huraira ya kasa ba da hadisin sai da ya su masa uku saboda haɗarin shi game da mummunan niyya cewa waɗanda za a fara samfotin shigar da mutane gidan wuta game da su su ne marasa ikhlasi malamai wanda suke karantawa ba sa yi don Allah masu kuɗi wanda suke kyauta da sadaka da taimako ba sa yi don Allah masu jihadi wanda suka yi jihadi a kashe su a fagen jihadi ba don Allah ba kalli girman waɗannan ayyukan wanda dukkaninsu ayyuka ne waɗanda waɗanda har ma ya halasta a yi maka hasada a kansu aikin kana karanta da addini aikin kana taimako addini dukiyarka da kuma aikin da duk wanda yi shi ma an ce kar a ce ma ya mutu wala ta kullu ma yakutu fi sabilillahi amwatan bal ahya amma tunda wasidan Allah ba Allah ya ce ba ruwansa Allah ya ƙaryata su amamal awwalina wal akhirina Allah ya ce a dauke su a wurga su wuta fala hawla wala quwwata illa billah saurata jama'a ni a ganina haɗarin da ke cikin wato mutum ya dinga yin bid'a a cikin ibada amma yana da kyakkyawar niyya kyakkyawan ikhlasi ni a ganina ban ce na kanta wani waje ba istinbadi na ne ko to ina ganin bai kai haɗarin mutumin da ke yin ibada da ta dace da sunna amma bai da ikhlasi asarar wannan asarar tafi asarar tafi saboda haka jama'a mu yi kokari mu kyautata ikhlasin mu kamar yadda muke ma yan bid'a wa'azi cewa su kyautata ayyukan su daina yi dan su daina yi wato abinda Allah bai sa su ba annabi bai sa su ba suna aikin banza to mu kan mu wato wa'azi mu kuma mu tuba mu daina yi dan mutane ba ina zargin wani na yi da mutane bane amma dai ka tare zuciyarka daga kan wani dan adam ya samu nasibi a cikin abin da kake yi kar ka ce zaka ba wani haushi ko za ka burge wani ko za ka yi don a ce kai ma malami ne ko za ka yi don a ga cewa kai ahalus sunna ne ko za ka yi tunda wasu sun ce ba za a yi ba mai kokari mu rabu da wannan mummunan cuta Allah ka tsare mu daga cututtuka dukkaninsu na zahiri da na baɗi malam yake cewa wal khalisu an yakuna lillah mai kyau aiki mai nagarta shine ayi shi dan Allah was sawabu an yakuna ala sunna wanda aka dace kuma shine ayi shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hakaza kana ad-dinu yajma'u baina hadain al-amrayn to haka yadda kaji dinnan kullun haka addini yake hada tsakankanin abubuwa guda biyu al-ma'budu abun bautar shine Allah ubangiji wal ibadatu da kuma samfurin bautar wal ma'budu ilahun wahid abun bauta ubangiji ne guda ɗaya tilo wal ibadatu ita ko ibadat ta'atuhu shine yi masa biyayya wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallama da yawan manzansa alaihi salatu wasallam biyayya fa hadha huwa dinullahi alladhi irtadahu wannan shine addinin Allah da Allah ya yarda shi kai dan Allah kuma kai a bisa hasken karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce waraditu lakumul islam dinan kaje aka yi mata islam shine addinin da Allah ya yarda da shi me islam miƙa wuya ga Allah ta hanyar ikhlasi da bautawa Allah ta hanyar biyayya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dinul mu'minina min al-awwalin wal akhirin irin wannan addinin da Allah ya yarda da shi shine addinin mu'minai na farkon su da na ƙarshen su wa huwa dinul ladhi la yaqbalu Allahu min ahadin ghayrihi shine addinin da Allah ba zai karba daga wani ba sai in kai irin wannan li'annahu dinun li'annahu dinun fasidun batilun domin wanda ba wannan ba addinin barna ne addinin banza ne kamar abada malla tasluhu ibadatu wanda ya bautata ma abin da bai cancanci bauta ba wani gunki ko wani shehi ko wata abin nan tsumburbura aw abada bima la yasluhu an yu'bada bi ko kuma ya bautawa Allah din da ya cancanci bauta amma bai bautawa Allah da abin da Allah ya cancanta a bautata masa ba summa bayan nan kuma ma'ashtirakil awwalina wal akhirina fi hadha ad-din fayatanaza'una fi kullin minhuma yace tare da tarayyar ainihin wato a a mutanen farko da mutanen ƙarshe akan wannan addini da Allah ya dada shi fayatanaza'una to suna jayayya fi kullin minhuma game da kowanne a cikin su فإن الله سبحانه له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى الله ubangiji yana da sunaye mafiya kyau yana da kuma wato al-mathal al-a'la abun kwatanci mafi daraja mafi daukaka faqad ta'rifu hadhihi al-ummatu min asma'ihi wa sifatihi ma la ma la ta'rifu bihi al-ummatu al-ukhra ana iya samun wasu sunaye na Allah ubangiji daukakin sarki wanda wannan al'umma ta san su amma wasu al'umma ba su san su ba fahim mushtariku na fi ibadati nafsi al'ummomi daban-daban sun yi tarayya wajen bauta wa Allah Ubangiji wa in tanawwa'u fi ma arafuhu wa abadu amma sun bambanta wajen abin da suka sani game da Allah ilimin da Allah ya ba su da irin bautar da suke wa Allah min asma'ihi wa sifati ta fuska sunayensa da sifofinsa wa qad rafa Allahu ba'dahum fawqa ba'd darajat Allah ya fifita wasu al'ummomi da wasu akan wasu wata al'umma ta fi wata wani zamanin ya fi wani wasu mutanen sun fi wasu ilimi wasu mutane sun fi wasu bauta Allah fa hadha tanawwuhum fil ma'budi kaga sun yi sun yi bambanci wajen alakar su da abun bauta wa kadhalika haluhum fi ma'rifatil yawmi al akhir hakanan kuma wajen sanin lahira sun sha bamban wa amma tanawwuhum fil ibadati wat ta'ati min al aqwali wal af'ali fa innahum mutanawwi'una fi dhalika aidan hakanan ma akwai zarceceniya da bambanci tsakanin biyayya da da'ar Allah a wajen su maganganun da suke faɗa da ayyukan da suke faɗi wato an yi tarayya a asalin bautawa Allah amma an bambanta a nau'in bautar an bambanta a wajen sanin Allah an bambanta a wajen shagaltuwa ko rashin shagaltuwa da bauta Allah yace wa qad qala ta'ala domin ko Allah yana cewa thum likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja annabawa kowannensu Allah ya ce mun sanya mashi tafarkinsa da shari'arsa wato tafarkin annabawa da shari'arsu ya sha bamban daga wannan annabi zuwa wancan tare da cewa dukkaninsu ubangiji guda suke bauta ma wa qala ta'ala kuma Allah ya sake cewa waje thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha sannan muka sanya ka akan wani tafarki na al'amari fattabi'ha ka bi wannan tafarki wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun karka bi tafarkin waɗanda ba su san abin da suke yi ba jahilai kenan kafirai Allah ya sake cewa noje cikin suratul hajji wa likulli ummati likulli ummatin ja'alna minkum likulli ummatin ja'alna mansakan lahum mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri likulli ummatin ga kowace al'umma ja'alna mansakan mun sanya mata wata ibada mai kama da aikin haji hum nasikuhu wanda za su dinga yin wannan ibada Allah ya ce fala yunazi'unnaka fil amri kada ya jayayya da kai kada kafiris jayayya da kai a cikin al'amarin da Allah ya wahayi gare ka wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min baymatil an'am kowace al'umma mun sanya mata wata ibada da ta kama da layya nan kuma wato na yankan dabba da sadaka yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am dan su ainihin ambaci Allah akan abinda Allah ya ainihin wato azurta su da shi na dabbobin ni'ima qala ta'ala kuma Allah yace wali kullin wujhatun huwa muwalliha kowanne yana da wata fuska wadda yake fuskanta wa hadhani al-aslani qad ja'at shari'atuna fihi ma bi anwa'i waɗannan asalolin guda biyu game da sunayen Allah da siffofinsa asali na farko kenan game da kuma nau'o'in ibadoji yace to shari'ar mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta zo da nau'o'i daban-daban faja'at fi asma'illahi wa sifatihi bi anwa'in ta zo da maganganu akan sunayen Allah da siffofinsa waja'at fi sifatil ibadati bi anwa'in kamar ta zo kuma da ibadoji daban-daban wato har yanzu fa yana ta hawa da mu ne yana sauka da mu kai amin step by step kamar yadda kake sauka daga daga daga ainihin wato matatakalar bene yanzu an sauko ya ce to a shari'ar mu ta musulunci ta zo da sunayen Allah da yawa waɗanda ake amfani da su wajen bautawa Allah wajen yi masa kirari wajen neman buƙatu a wurinsa haka nan kuma ta zo da nauyin ibada sawa'un na jiki sawa'un na dukiya ko wanda ake hada guda biyu sannan kuma ta zo da wal aslul awwal yanzammu ilayhi al-yawmul akhir wancan asalin na farko na sunayen Allah da sifofinsa sai ka hada da shi a cikin wato abinda za a kara mishi bayani akan lahira kuma ja'a fi na'atihi da abinda yazo na ainihin wato siffan ranar lahira min al-asma'i was sifat na sunaye da sifofin lahira wal wa'd wal wa'id da alkawari na ni'ima ko alkawari na jin kunne da tankiya na azaba ga wanda ya kafirci malam yace wa hadhihi al-usul thalatha wadannan tuwasan guda uku sune mene wa hiya al-imanu billahi imani da Allah ubangiji wa bil yawmil akhir da imani da ranar lahira wal amali salihi da kuma aiki nagari tsakankanin waɗancan guda biyun hiya al-mujibatu lis-sa'adati fi kulli millati wadannan abubuwan guda uku su suke kawo madawwamin jin dadi a kowane addini jama'a ku duk wannan magana da yake dunkulalliyar magana ce kusan ku kaman samar littafin ke a al-imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi Allah ya gafarta mishi don tafi kankani akwai wasu ƴan uwa da muka yi alƙawari da su zamu musu daura akan littafin wata rana insha Allah in kuma bai samu bare ko anan ne a karanta shi shine as-sa'ada wai menene abin nan hanyar samun jin daɗi saboda duk ɗan adam kowane ɗan adam wannan wani makasadi ne wata manufa ce muhimmiya a gun ɗan adam ya samu jin daɗi Allah kuma ya kirayi jin daɗi iri biyu alkur'ani akwai alfalahu akwai kuma almata'u alfalah shine jin daɗi madawwami to shine asalin abin da ya kamata ɗan adam ya nema shine wato jin daɗi wanda ke wanzuwa akwai kuma jin daɗi wanda Allah ya jarabce mu da shi shine jin daɗi mai gushewa shine almata'u mata'ul hayatid dunya kuma hayatid dunya illa mata'u shine wani ɗan jin daɗi ɗan kankani wanda yanzu yanzu zaka ji shi kafin ka gama jin shi ma kafin ka gama jin daɗin ma ka neme shi ka rasa ko kuma a cikin jin daɗin yana yana cakuɗe da wata wahala kuma yanzu jin daɗin abinci da zaka sa a baka kana gama cin abincin nan bayan minti goma sha biyar ka daina jin nan sha bakin ka yana ma kaiwa haka sai dai kai tunanin cewa jiya fa ko ɗazu fa na ci abinci mai daɗi jin daɗin a saduwa da ɗiyama ce minti nawa ya dan adam yake gama jin sa jin dadin ya mallaki dukiya da zaran ya mallake ta sai kuma bala'i ya biyo baya bala'in ya za'a kuma dukiyar nan a alkinta ta kattar gurguje ya za'a kada barayi su sace ya za'a kada hackers su je su sata a cikin banki ya za'a kada kowa ya san yana da ita ballantana ma ya roke shi kaga ya shiga cikin bala'i ko kuma garin garin tattara dukiyar nan ya kuntata wa rayuwar shi ya sha wahala ko ya kamu da wani ciwo ko ya kamu da ciwo a jikinsa ulcer ta kama shi ko hawan jini ko ya zama wani mara imani mara tausayi ko kuma ma gaba ɗaya ma duke bayan ya gama samunta yana gama samunta kuma sai ya faɗi mutu to kaga duka jin daɗi ne mai cakuɗa da wahala to wannan Allah sai bai nuna mana manufaci wannan jin daɗin ba wannan kawai mu yi amfani da shi gwargwadon abin da zai biya mana bukatar lahira wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya al falah da Allah yace kad aflaha al mu'minun al falah da Allah yace da yayi maganganu da yawa akan sa shine wanda yake samuwa ta hanyar waɗannan abubuwa guda uku na farko imani da Allah mutum bai imani da Allah ba ko ya samu dukkanin jin dadin duniya asara ce zai sha wahala zai sha kunci wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka na biyu imani da lahira don shine zai saka duk abin da kake ka dinga lissafa lahirarka ka dinga neman ya zai ka tsira da lahira domin ita ce wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun laka min al ula bal tuzuna hayatid dunya saboda ita ce ke da tabbas wannan ba ta da tabbas ya ishe ka kasancewa duniya ba ta da tabbas jama'a duk wannan kyanta da yawanta da komai nata rana guda Allah zai darka ke ta zama ba Allah ta galabil abs ba ruwan Allah da ita za a ruguza ta ne ga baki daya randa zaka sha alkiyama Allah bai bukata komai a cikin ta sannan annabi yake cewa inda ɗayan ku zai aje sandar shi a ɗakin sa ranar alkiyama wato duniya gaba ɗaya bata kai darajar inda za a ji sanda ba a wurin Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali wal duniya ni me zan yi da duniya ni a wuri na kaman matafi ne yana cikin tafiya ya ga wata inuwa ya tsaya ya huta zai wuce to imani da lahira haka annabi yake yawa cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir jiba jama'a kalli waɗannan ayoyin da ke farkon suratu suratul mu'minun daga Allah daga faɗin Allah wadauki sarki wala kad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma ja'alna an-nutfata alaqatan faj'alna al-alaqata mudghatan faj'alna al-mudghata idhaman fakasawna al-idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin kalli wannan ayoyin jama'a da kyau ku tadabburin su Allah ya bada labarin halittar ɗan adam ya halicci ɗan adam na farko daga sulala daga wato mixture abinda aka ɗebo daga nan na ƙasa aka caku aka jagulo na aka jagulo can ƙasa kala daban-daban kamar da aka wasafa ko sannan daga nan kuma sauran jinsin ɗan adam kuma min nutfatin daga mani da ake saduwa ya zuba a mani mani ya juya zuwa mene ya juya zuwa gudan jini gudan jini zuwa tsoka tsoka a kifa mata kashi a sa mata fata sun maka saunar izama lahaman ko sannan daga nan kuma fa Allah ya ce sun ma'anshanahu halkan akar sai mutar da shi wata sabuwar halitta wani wani unique mutum da ba a taɓa yin irinsa ba kowa ka gan shi is unique ba ba clone ba ne ba ba irin da ake kajin turawa ne duka irinsu ɗaya ko ko kifin abin nan da ake nan yanzu na font ba Allah sai Allah ya yaba wa kansa ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqi sarki ya tabbata ga Allah albarka tabbata ga Allah ubangijin talikai to a sunna ta Allah da ya tsara rayuwa daga haifi mutum sai mene ba sai rayuwa ba to amma ji ba ayoyin gaba ɗaya ba samu rayuwa ba daga nan sai aka ce mene thumma innakum ba'da zalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'asu kamar laka ce an yi tsallake gabaki daya kuma ba da gangan bane daga fadin halittar dan adam ko sai aka tsallaka zuwa ga mene mutuwa da tashin alkiyama aka bar abin da ke tsakani shine lokacin wancan mata'un din saboda bai da muhimmanci kwata-kwata a cikin wannan lissafin me yake da muhimmanci kai iman da cewa Allah shi ya halice ka fa tabarakallahu asrul khaliqin sai kai zama kana tauhidi kenan me yake da muhimmanci kai imani da cewa akwai mutuwa akwai lahira sannan thumma innakum yawmal qiyamati tub'asuna bayan mutuwa kuma akwai tashi to sune waɗannan ka gane in ana maganar muhimmancin lahira da muhimmancin imani ko to abin da ke cikin duniya ba komai bane illa wurin gasgata wannan imanin ka tsira ko kuma rashin gasgatawa ka taɓi Allah samun gane wannan ka'ida so da ka zama wannan gabar da malam ke mana magana a ranku sama da littafin nan idan ku mutum ya gane ta ko to ba sai ma ya ci gaba da sauran karatun nan ba in dai kana saurare dan kawai dan dai kawai imanin ka ya karu ba wai dan kai ma wai ka zama ka san littafin ba ko to ko iyanan ka tashi ka ci riba wannan karatun cewa abu uku sune asali game da sa'adar dan adam abu na farko imani da ubangiji shi sa duk waɗannan al'ummomin da suke ba mutane sha'awa Allah ya ce ɗaya wurin naka taqallubal ladina kafaru fil bilad da yace nafsul kalima mata'un kalil karka rudu da yadda waɗannan kafirai suke fantamawa a duniya wani ɗan jin daɗi ne ƙanƙani sai na umar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwance akan wani tsohon filo da wata tsohuwar abin nan wato wani tsohon buzu an rataye yayi baki kirin ya rantse da Allah yace babu abin da zaka gani ka sake kalla sai ci haba manzo Allah yadda Allah ya girmama ka kai ne mafi darajar bayi a cikin bayinsa me zai hana ka roƙe shi kai ma ya maka alfarma ya baka arziki irin yadda ya baka farai ga sunan ba sa bauta Allah amma Allah ya ba su duniya ai haka mu muke wannan tanin ba sa bauta Allah Allah ya ba su duniya mu ne a haƙu biha sanin bai ce wa Umar a'a ina ganin ka kamar da hankali ashe kai ma kana cikin wannan raunin tunanin aw fi hadha anta ibn al-khattab wato dan ka gane ko da mutum ya samu duniya to ya gane ba ita ce asali ba riba kafa ce kuma ya zai yi bai tsira daga batar wata ba shine ita ma duniyar da ya samu ya lankwasa ta ba Allah me duniyar da zai samu mukami shahara kuɗi arziki ƙarfin faɗa aji to duk wannan abin idan ka same shi to yi kokari ka juya akalarsa ka ba Allah da shi shine kawai tsirarka imani da Allah kenan sai kuma imani da ranar alkiyama in kun tana mun taɓa yin wani karatu a nan ko an ne muka yi shi ko a wannan class ne game da cewa jama'a saboda yadda Allah fa ya ɗauki al'amarin gamsar da mutane game da imani da lahira kusan ɗaya bisa uku alƙurani abin take magana ke tankiya iri daban-daban labari iri daban-daban Allah bai tsaya iya nan ba sai da ya buga mutane samfur a duniya aka gani a duniya a nan duniya Allah ya ba da labarin halat iri guda biyar a cikin bakara kawai wanda suka nuna Allah ya yi mutane samfotin a mutu a tashi a gani don mutane su gani na zina taɓin hudu ba maka wannan abu ko? a koma a sauraro waɗannan karatukan ko a koma mutum ya je sotul bakara zai ga bayanai akan na annabi ibrahim na masu saniya na olufun hazar al-maut mutum dubai da suka fita da gidajen suka kallon mulahun mutu sun ma'ayahu na uzairu wanda mai jaki din nan wanzur ila abin nan himarika ko da kuma cik yawwa aukan da zimala mara alaƙaritin da cikon na biyar ɗin shi ne wanne na mutanen kogo ko su kaga duka waɗannan samfur ne a duniya Allah ya buga mutane su gani sannan a cikin wani al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan ma sai da Allah madaukakin sarki ya gwada wannan ka'idar dan a ganta in waɗancan labarai ne to a al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an gwada Allah ya nuna mutane ayoyi da isharori iri daban-daban an gani a mafarkayya iri daban-daban kuma in duk baka yi imani da wannan ba ai dai kullum kowa yana ganin dai ana mutuwa akwai mutumin da bai taba ganin ana mutuwa ban da yaro karami da aka haifa yau duk mutum mumayyizi da aka dora mai shari'a yake baligi ƙarya yake ce tun da aka fi shi bai taɓa ganin ana mutuwa ba a ce ya ce wato mutuwa ta farko da zai gani ita ce mutuwarsa akwai wannan mutumin ita ce mutuwar ƙarshe da za ka gani mutuwarka ba ita ce ta farko ba ita ce ta ƙarshe wadda kuma in ba ka ɗauki mataki ba ka bari ka makara ba ka san ma'anar mutuwa ba sai ranar ka shiga uku wannan abubuwan guda biyu da imani da Allah da imani da ranar lahira menene abin da za ka riƙa wanda za ka kai labari game da shi shi ne aiki na gari shi sa ka ga a cikin hadisin huzaifa wancan hadisin da Huzaifa yake cewa annabi ya ce ƙarshen duniya za a waye gare mutane ba su san komai ba ba su san sallah ba su san azi ba sai la ilaha illallah sai mai tambaya wasu da ya ce ma Huzaifa to ba su san komai ba la ilaha illallah kadai za ta yi musu amfani ai ta ce imani da Allah amma ga fahimtar wannan tabi'in shine ita kadai ba ta da amfani har sai an hada da aiki kamar yadda Al-Hasan al-Basri da ya je jana'izan Nawwar matar wani takadar mawaƙin da ake cewa Faras Dau aka mishi mutuwa sai aka zo jana'iza sai wannan malami Hassan al-Basri sai amfani da wannan damar sai ma wannan takadar mawaƙi wa'azi sai ce mawaƙin kalli kabarin nan yace tanadin me kai mishi wannan in shege da kake kullun zage mutane a waka tanadin me kai ma kabari sai yace na tanadi la ilaha illallah yau shekara 70 sai yace la ilaha illallah tirke ce da ake yin rumfa ba ta tsayawa sai an sa igiyoyi an daure ta ya ce tilkal amudu fa'aina tibulu ko fa'aina habalu a wata riwaya ina rande ko igiyoyi ina igiyoyi suke sadaka la'ila illallahu ita ce imani da Allah amma ita kadai ba ta isa har sai an yi mene al'amalu salih to waɗannan abubuwan ya ce hiyar mujibatu lissa'adati fi kulli millatin a duk wani addini da ka sani wannan shi ne abinda ke kawo mutane jin daɗi na gaske a sa'ada tsira Allah ka samu tsira kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce innan ladina amanu wallazina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah wanda ke sake ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wallazina hadu da wanda suka zama yahudawa wan nasara da wanda suka zama kristoci wasabiina da ma masu bautan mala'iku man amana billahi wal yawmil akhir a cikin duk waɗannan mutanen duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira wa amila salihan kuma ya aikata aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da ladan su wurin ubangiji wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma ba su da tsoro kuma ba sa cikin bakin ciki kaga ai an faɗi sunayen al'ummomi daban-daban don ka gane sunan ba shi ne mafi muhimmanci ba amma aikin shi ne muhimmanci mai aikin amanu billahi gaba ta farko kenan amanu biliyomil akhiri gaba ta biyu kenan wa amilu salihan gaba ta uku wanda da ya samu wannan gaba guda uku ya kira kanshi da duk sunan da ya ga dama ko a kira shi da duk sunan da yake so ko baya so da ya samu wannan gaban guda uku ya tsira anan nake so na mana wani taliki duk da ba mu saba yin irin shi ba amma ina ganin babu laifi mai wannan talikin a yan kwanakin nan da suka dade akwai wani gajeren bidiyo na Malam Albani da ya dinga yawo musa Malam Albani Allah ya gafarta mishi Malam Albani namu Allah ya bashi karamar baya raye amma bidiyoyinsa maqtu'at na videos ɗinsa suna yawo kuma suna solving problems da yawa na mutane a cikin addini da rayuwa da siyasa da fahimta yau da kullum duk da yake ni ina ƙara maimaita itikadi na cewa mutanen da ke yankan bidiyoyin nan sani cewa mal albani bai halasta musu wannan abu ya faɗa ƙarara bai halasta musu kuma yana daga cikin abin da ya tsana da yake kira da suna editing to wannan in sun gama da shi gaban Allah sa sayin da zasu yi almuhim wasu cikin malamai musamman da suke intima'i zuwa ga ɗariƙu da 'yan boko su ne suka fara tayar da wata matsala cewa ai wanda ba musulmi ba ma zai iya shiga aljanna inda ya yi kyawawan ayyuka yana da kyakkyawar zuciya ba sai ya zama musulmi ba to garin lalube-lalube sai suka lalubo wani magana wata magana ta mala albani wadda suke ganin cewa za ta goyi bayansu suke ganin za ta goyi bayansu cewa za a iya shiga aljanna ba sai an imani ba to magana ita ce mala albani ya ce ko kana cewa kai ɗin izala ko kana cewa kai kirista waye ce maka kirista da ma'ana nake riwayar magana waye ce maka kirista ba zai shiga aljanna ba waye ce maka wani ba zai shiga aljanna ba abinda ake nema da kai shine imani haka yace ko abinda ake nema da kai shine imani kowane irin suna ne ya ga maganar ba ta goyen bayan maganar su maganar dai wannan ayat mene man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan wanda ya imani da Allah ran tashin alkiyama ya aikata aiki na gari me yasa aka jera waɗannan dan ana kiran su ne ga baki ɗaya zuwa ga si wannan wato kuda ka ce kai mumini ne in imanin a baki ne kawai babu aiki babu imani da lahira ba za ka kai labari ba koda ka ce kai ba yahude ne ko dai ya zama yahudawa a lokacin da addinin su yake karbe a wurin Allah su ma abin da suke kenan imani da Allah da ran tashin alkiyama da aiki na gari ko ya zama kuma a yanzu ana kiran yahudawa su ma su yi imani a bisa abin da imani yake yanzu da sauransu abin cewa anan shine jama'a ko da mala albani ya faɗa haka aljanna fa ba tashi bace ta Allah ce ya kamata mutane su san wannan ko da mala albani ya ce kirista zai shiga aljanna muƙaddara ya faɗa haka a matsayin shi na malamin mu zamu ce bari mu lalubo uzurin da zamu bashi ko kuma mu magana shi fassara mu da muka zauna da shi amma fa ko da ya faɗa haka mu san ba aljanna fa ba tashi bace in abin da ya faɗa bai dace da abin da Allah yake so ba ya canza abin da Allah yake so ba saboda haka a wurin abin da ya kamata ku lalubo kula lubo inda Allah ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kula lubo magana wani malami ba babu wani malami da ya shiga wannan zancen sannan ina ƙara yau kaina nasiha da sauran mutane cewa mu ji tsoron Allah game da kasusuwan mala albani da muke yankan iya son zuciyarmu kowa ya yanko rabin minti minti 30 sakon 38 minti 1 da rabi a yi ta zugugutawa shi cewa yake yi in ya sa kaset na biyu ya ce jama'a wannan shine kaset na biyu na demokradiyya in baka ji na ɗaya ba karka ji wannan kai hukunci jama'a wannan shine kaset na biyu na aure bauta ubangiji in baka ji na ɗaya ba kada kai hukunci shi haka yace kayan shi kuma akan wannan ya ki yadda da duk wani gidan rediyo ko TV da za su saka cewa bai yadda a cire ko da tari ko gyaran murya ko ta da aya da aka mishi yace bai yadda ba bai yadda ba duk wanda ya cire ya cire ne a madadin kanshi ba madadin malal albani ba kuma in ko game da shi a gaban Allah ya ce yana da husuma yana da hujja domin ba haka ya ce ai makayansa ba mutanen da suke yin wannan abun fa abun mamaki su ne kan gaba wajen sukan wasu wanda suka ce ya kamata a tace karatukan mal albani wanda su masu wannan magana su kuma suna da ra'ayin cewa idan an ga kuskure a cire kuskure na ilimi wanda shi ma bamu yarda a cire din ba bar shi din amma fa aikin su masu yanken nan bai gaza wancan ba kaga ramadni bida'i hawan sallat kenan mun fi so abin mashi kasusuwan shi haka zaryen yadda suke a basu ɗin idan mutum yana da wani gyara sai ya je sai ya zauna sai ya gyara amma ya zama gyara ne na ilimi wanda kuma waɗannan 'yan mahabba wadda ba su kuma abinda muke ce musu kawai su zare hannunsu daga wannan aikin su dena ba daidai ba ne kuskure ne kuma cin amana karatun shi yasa alhamdulillah mu muna da su wanda suke gaddan tsariyan ɗanye jagwab muna da su ko ka cire akwai asalin kuma muna da mudawwanar su a gida nan darar hadisi muna da su kuma akan duniyar giza da ake cewa Allah ya kyauta wai ka nufin lokacin da ya malam shi ke na sai mu tsaya nan ku sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi